بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna shida ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da shida miladiya sha biyu muna fatan Allah Ubangiji ya sa mun shiga wannan shekara a sa'a Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu Allah Ubangiji ya sa wannan shekara ta zama mana shekaran alkhairi kar mu manta da addu'o'i na neman muwafaka da dacewa a wannan shekara saboda shekara ne da take kan tsini da wahalar rayuwa da al'umma suke ciki da garari to ya zama dole mu koma zuwa ga Allah mu fake da Allah mu yi iltija'i da Allah mu nemi taimako a gurin Allah ba wanda zai iya taimakon mu in ba Allah ba ba wanda zai fitar da mu cikin kuncin da muke ciki in ba Allah ba duk abin da kake gani na dabarbarunka da hikimanka da wayonka idan ka bar Allah ka kama da barbarinka to Allah zai barka da dabaranka amma ka fara dawowa zuwa ga Allah sannan sai ka bi al-asbab ma'ana in ka dawo ka dogara da Allah ka bi Allah ka roki Allah ka nemi yardan Allah to sai ka koma zuwa ga kuma sababi wanda Allah ya ce ka rike shi ne zai kai ka zuwa ga najahi da nasara da cimma abin da kake nema saboda haka a daidai wannan gaban ma nake so zan yi kira zuwa ga 'yan uwana matasa akan shirye-shiryen da ake yi na zanga-zanga saboda halin da al'umma suke ciki na wahala da kuncin rayuwa hakika ni kai tsaye ba zan ce ba na goyon bayan zanga-zanga ba amma kuma ina son na faɗa ma 'yan uwana matasa maganan da ko suna so ko ba su so ko zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba alhaƙiƙatul murra zanga-zanga kaɗai ba shi ba ne mafita zanga-zanga yana da abubuwansa na ijabiyat da salbiyat positive da negative kuma ya kamata a kula da kowane bangare lilharbi sahatuhu wa lil'umrani mawdi'uhu la yukifu hadha zaka bangaren wannan zanga-zangan yana da nasa alfanu sannan kuma yana da nasa matsalolin to yana da kyau mutum duka ya duba sabila da kan mutum sai ya zo ya tsinci kansa cikin damuwa mai rintsi sannan ya zo yana cewa ai ba a faɗa masa ba kuma kar mutum ya zaci cewa wai kullum da a faɗa masa abin da ransa yake so ne ba haka ba ne shi wanda zai baka irshadi ya baka shiriya zai baka magani ko mai zaki ko mai ɗaci kai kuma zaka haƙura ka karɓa fasbir lida'ika in jafauta tabibahu wa qna bi jahlika in jafauta mu'allima in ba za ka iya shan magani ba za ka yi rashin kunya wa likita to ka haƙura da cutanka in ba za ka iya wato biyayya wa malami ba to ka haƙura da jahilcinka to lallai mu sani wannan zanga-zanga yana da matsalolinsa yana da matsalolinsa mu duba kammiya na yawan matasa da muke da shi matasan da ba su da karatu matasan da muke ƙoƙarin mu shawo kansu daga harkokin daba da shaye-shaye matasan da rashin ingancin karatu a ƙasan nan ya karya musu lagonsu na son su yi karatu matasan da suka je suka yi karatu suka dawo suke zaune da takardu babu aiki su ne mafi yawa matasa sun yi yawa a ƙasan nan kuma matasan nan galibi muna da wani ruhi na ƙuruciya muna da ruhi na muƙawama kuma ba tare da tadabburul awaqib ba ma'ana tunanin me zai je ya dawo ba matashi dole yana son ya samu murshid murshid wanda zai shiryar da shi ya bashi shawari ya ce masa ga yanda za ka yi ya samu gaida wanda zai shiryar da shi saboda haka in an ce za a yi zanga-zanga matasa ne mafi yawa to kuma matasan nan mun san halin da al'ummanmu suke ciki na rauni akan bangarori da yawa saboda haka ya zama dole mu san cewa wato waɗanda idansu ya rufe ba su da ilimi suna da yawa kar mu zo muna ƙoƙarin mu samo makanmu yanci kuma mu samo makanmu harar mu samo makanmu dimar mu jawo makanmu matsaloli sabila da matsala da yawa yakan je ne ya dawo kan talaka kasashen da suke zanga-zanga da mu da su ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane kasashen kuma zanga-zanga ba laifi bane ba haramun bane duk wanda ya ce haramun ne yayi ƙarya ma Allah da manzon Allah in dai har ana zaluntan ka Allah bai yarda maka kai shiru ba wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah yayi izini ma wanda ake zaluntan sa ya nemi haƙƙinsa sa amma kuma dole in zaka nemi haƙƙinka ka neme shi da dabara da hikima ka neme shi ta yadda ba za ka je ka sake dilimiyar da kanka ba ka neme shi ta hanyar da insha Allah kana tsammanin za ka yi nasara daga ƙarshe kuma kar mu tsammaci cewa magani magani na farko lambawan lambawan da kun ki da kun so da kuna so a faɗa da ba ku so a faɗa shine kowa ya gyara kansa gwargwado ba mi'a bil mi'a ba babu wanda yake da tsarki irin na mala'iku ko tsarki irin na annabawa amma shi wannan fauda din babu babu tausayi babu jin kai babu gyara babu karɓan gyara babu abubuwa da yawa in kana maganin gyara ka gyara kanka gyara kanka nan in kai Allah ya kalle zuciyanka ya kalli gyaran da kake so kai sai Allah ya kawo maka mafita ka roki Allah ka koma zuwa ga Allah akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar masahabbansa lokacin da bakin ciki yayi tsanani da da wahalar rayuwa da sauransu da damuwa annabi ce ku je ku yi irin wannan addu'o'in ku je ku yi kaza la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi yace da a ce annabi aqub da yayi ta neman Allah ya dawo masa da dansa annabi yusuf yana kuka yana cewa asafa ala yusufa wa bi yaddad aynahu min al-huzn wa huwa kazim da an bashi la haula wala quwwata da an shige gudun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda aka ba ma annabi yunus wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم النبي يتي ونن أدعو أن النبي يونس اسم الأعظم ne da in ka roƙi Allah da shi Allah zai amsa ka nemi kiyayewan Allah Allah zai kiyaye addu'an da annabi ya ba mu sayyidatuna Fatima يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين waɗan duka addu'o'i ne waɗanda za su fitar da kai cikin garari da damuwa kuma ka dawo ka yi iltija'i zuwa ga Allah amma duk wanda zai ce maka wai kawai a fito a yi ta a yi iya shi ne na ɗauko biredi na bata tana ta ci kamar ba nutsuwa a jikinta sai da ta ci wannan abin ta ɗan sha ruwa sai na ga ta ɗan dawo nutsuwa a jikinta sannan aka nemi shinkafa da sauransu aka bata ana cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk wanda ya ce muku haka kawai ya haƙince ku ko ko ya faɗi iya abin da yake so ya faɗa sabila da yana tsoron kar ya ce muku kaza ku zage shi ko ku masa wani abin nan shi kuma malami dama dole zai faɗi abu ko da na da daɗi ko mara daɗi wannan zanga-zangan yana da ijabiyat ɗinsa yana da salbiyat ɗinsa kuma dole ka sani dole ka kwana da sanin haka abincin kwana nawa ka ajiye a gidanka abincin sati nawa kake da shi matasa rikitattu idan suka balle ya za a yi a tare su wanda matasan nan da yawansu ba su yi karatu ba wani abu ma na daba yana motsawa da ga ana kokarin tare taren yadda za a tare su to ina a ce sun balle da wannan tsananin yunwa da fatara da bala'i da ake ciki to ilallahi awwalan a fara komawa zuwa ga Allah ilallahi awwalan wallahi wallahi duk me san ga sauki a rayuwarsa wallahi ya koma zuwa ga Allah wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wani zai iya cewa kasashen waje su ai sun yi kaza sun yi kaza duka kai daban su daban arewacin najeriya daban wani waje daban kalubalen mu na nan daban kalubalen wasu wazaje daban dole sai mun kalli waɗannan kalubaloli din da yawa matsalolin rikici na kabilanci rikicin manoma da makiyaya rikicin eh, yankuna rikici iri-iri kuma kullum a rikicin nan yau za a ce an kashe a can an kashe a can an kashe wa ake kashewa talaka to lokacin da bala'i ya far maka in ka bazama baka sa nutsuwa ka koma zuwa ga Allah ba sai ka je ka dawo zuwa ga Allah malaman nan dai suna nan suna da kiman su da darajar su sai dai wanda suka zubar da mutuncin su amma akwai na Allah ba su karewa a saurara musu a koma zuwa ga Allah allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun in musiba ya same ka akwai yanda Allah ya nuna maka ka koma amma zallan tunanin cewa wannan abubuwan na fito da sauransu yani saura ba zai kawo abin da muke tsammani ba ɗari bisa ɗari ni ban ce ka a fita ba amma wanda zai fita ya san da wannan kuma wanda a faɗa wa mutane gaskiya inda a faɗa musu abin da suke so to bayan an faɗa musu abin da suke so ɗin a biyo musu da shi da gaskiya don su ji su kwana da sanin haka matashin shekara sha takwas zuwa shekara talatin bai san fitina ba sai dai waɗanda suke yankunan da ake fitina kuma wanda suke yankunan da ake fitina ba su neman wata abu yanzu na fitina ba su nema kuma ba wai an ce zanga-zangar fitina da a fito ai ba a'a abin da yasa duk lokacin da aka kira ta dole sai an rabo ta da fitina sabila da makiyan suna da yawa abu ne na makirci da kulle-kulle in ba dan addinin musulunci ne yake da tasiri a yankinmu ba da arewa ta ƙone kurmus a da sauransu da su ne amma ba dan haka ba da ta ƙone kurmus kurmus wallahi kurmus saboda magauta waɗanda da su fito cikin al'amarin ku manufanku daban wasu kuma da khibra Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina in kuma Allah ya kaddara za a fita Allah ya kaɗe mana fitina in kuma wannan fitin fita ba alheri bane Allah ya dakushe ta ya dakile ta Allah ya kawo mana mafita ta yadda ba mu tsammani Allah ya kawo mana mafita ta yadda ba mu tsammani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna babu ma ja fi tawadu ya rasulillahi babun da yake mana bayani akan tawadu'un manzon Allah mun karanta hadisin Ali ibn Hujr da yace Suwaid ibn Abdul Aziz daga Humaydu daga Anas ibn Malik ya ce anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo gurin manzon Allah fa qalat sai ta ce inna li ilayka haja ina da bukatan da nake so na faɗa maka ya rasulullah fa qala annabi sai ya ce mata ijlisi fi ayyi tariqil madinati shi'ti ajlis ilayki ki zauna a kowane hanya na cikin hanyoyin madina ki jira ni zan zo na saurari bukatan da kika zo da shi wannan kaskantar da kai ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iya sauraron yaro ya saurari babba ya saurari mai raunin hankali ya saurari kowa annabi shine mafi ilimi ba wanda ya kai annabi ilimi professors suna samun ilimi ne gurin manzan Allah iyayen profesosi ma a gurin manzan Allah suke samun ilimi amma in aka ɗauko profesa aka zo aka ce ya yi magana da kai sai yana maka maganan da ya fi ƙarfin hankalinka ka gagara ka gane kamar misali a ɗauko profesa a saka shi a 'yan aji na nursery ko kuma play class ake cewa ko menene ajin wasa na yara a ce profesa ya karantar da su ya dai ya karantar da su bare iya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi ilimi amma duk rashin iliminka in ka zo kana magana da manzon Allah sai annabi ya baka ilimin da za ka gane baya magana da abu da mu da abin da ba za mu gane ba lam yantahinna bima ta'ayal uqulu bihi hirsan alaina falam nabtab wa lam nahim a'ayal wara fahmu ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghayru munfaqin annabi bai zo mana da abin da hankalinmu ba zai gane ba bayan shi yafi kowa ilimi wanda in zai yi magana a matsayinsa da ƙwararruwan iliminsa duk duniya duk kaunu babu wanda zai iya ganewa tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu fa hum hajarun wal mustafa al qarmu yaqutu فطاها تجلي الذات بل هو عينها وملك العليم هكذا وملكوت dukkanin halittu gaba ɗaya a ƙutu ne annabi kuma shine mene wato shine yaqut a cikinsu shine ainur rahmud shine wanda Allah ya bashi komai suti wa ainihin zati wa ainihin sifat wannan duka rumuz ne da sufa suke magana da shi Allah ya kara ma annabi Muhammadu wasila saboda haka wannan yana cikin falaloli na manzan Allah a babun tawabi'u mace mai raunin hankali ta zo gun manzan Allah ta ce ina da bukatan da nake so na faɗa maka annabi ya ce a hanyoyin madina yanda za ka gane cewa abin ya yi nisa a hankali dangane da wanda suke so su kawo suka cikin hadisin annabi bai ce je ki wani ɗaki ki jira ni ba bai ce je ki gidana ki jira ni ba bai ce je ki gida mai lafiyayyen kwakwalwa Allah ya ƙara ma annabi wasila kuma waɗannan musibin ma da ake ciki sadaka fa yana cikin abin da yake kawar da musiba sadaka da kake ganinsa ka ga mutum yana cikin yunwa ka ciyar da shi ka ga mutum yana jin kishirwa ka shayar da shi jabrul khawatir jabrul khawatir shine mutum lokacin da ya karaya a zamanin annabi dawud alaihi salam aka ce annabi dawud yana zaune sai ya ji sallama yana zaune da jama'ansa a cikin jama'ansa akwai wani matashi kyakkyawa sai annabi dawud mala'ikan mutuwa ya zo masa shekara tamanin a duniya. Saboda haka kunci da bala'i sadaka yana yayewa. Ibn bin Malik wa ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على همار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف daga Ali ibn Hujr Ali ibn Mashar ya ba mu labari daga Muslim al-A'war daga Anas ibn Malik qala ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'udu al-mariza manzon Allah yakan je ya gaishe da mara lafiya wa yashhadu jana'iza manzon Allah yakan je sallan janaza idan mutum ya mutu annabi yakan je ya sallaci gawansa wa yarkabul himara annabi yakan hau jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san jaki ko a zamanin da babban mutum baya hawa jaki sai dai ya hau doki dokin ma na alfarma amma manzon Allah yana hawa jaki aka ce akwai ranar da manzon Allah ya fita ziyara wata ƙabila sai aka haɗa annabi ya je ne a kafa sai aka haɗa manzan Allah da wani khadimi tare da jaki aka ce ya wato khadimin ya ba wa manzan Allah jaki annabi ya dawo gida ma'ana ya ja akalan jakin sai annabi ya zo gida sai ya dawo da jakin annabi sai ya ce ma khadimin to dai goye shi akan jakinsa hausu biyunsu sai khadimin yana gani ya za a yi ni ina bawa ya za a yi kuma mutum biyu su hau jaki annabi ya ce idan ba za ka yadda a yi haka ba to ni ba za ka ja ni kana kasa ni ina sama ba sai dai ka koma sai da ya yarda akan haka akan haka suka tafi da manzon Allah wa yarkabu ahyanan himaran wa taratan jawadan wa hinan rajulan yataqallabu wani lokaci yakan hau jaki wani lokaci ya hau doki wani lokaci ma ka gan shi a ƙasa yana tafiya babu ruwansa sallallahu alaihi wasallam to wa yarkabu alhimara annabi yakan hau jaki wa yujibu da'watal abdi annabi yakan amsa gayyatan bawa inda bawa dai ce ina gayyatan ka ka zo ka ziyarce ni sai annabi ya ce inda bawa zai ce ina gayyatan ka ka zo mu yi wani magana annabi zai je ya saurare shi wa kana yawma bani quraiza ranan banu quraiza manzon Allah ya zo ala himarin akan jaki maktumin wanda wato an yi mishi linzami bi hablin da igiya min lifin na kaba wa alaihi ikafun kuma an masa shimfiɗi min lifin shi ma na kaba ma'ana linzamin ba na alfarma ba sirdin ma ba na alfarma ba linzami ba mai alfarma ba siddi ma ba mai alfarma ba ba wai kawai in da a fito dole sai an caɓa ado an yi wani abu a'a manzan Allah yakan hau jaki manzan Allah yakan hau doki dokin ma babu linzami na sha faɗa mana a babin jarumtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzan Allah yake kula da wanda yake shugabanta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ranan da ana madina aka ji wani tsawa ko kwa fashewan wani abu da sauti mai ƙarfi sai da duk mutanen gari jarumai an fito ana shawarin wa zai tunkaru gurin sai aka ga annabi ya dawo akan doki dokin ma ba linzami ma'ana annabi ya yi sammako da wurwuri kafin wani ya tashi ma annabi ya tashi annabi yana ce lan tura'u lan tura'u ku koma ba abin tsoro bane ba abin da zai same ku ba abin da zai same ku to haka al'amarin manzon Allah yake shugabancin manzon Allah ba shugabanci bane irin na shugabannin duniya duk da sahabban manzan Allah suna girmama manzan Allah fiye da yadda kowace mutane suke girmama shugabansu dan haka suhaibu ya faɗa ya ce wallahi inni ji'tu najashi wa mulkahu wa kisra wa mulkahu wa kaisara wa mulkahu wa ma ra'aytu aqwaman yu'azzimuna sayyidahum ta'zima ashabi muhammadin muhammadan yace naje kisra naje waɗanda suke girmama shugabansu kamar yadda sahabban annabi suke girmama annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi ne daga cikin abubuwa masu saka tausayi da jin kai dangane da yanayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzan Allah al-miqdad bunu amr aka ce ya zauna cikin wasu jama'a sai ana caɓi waye kunna ruwa a musu magana to su kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-miqdam ibn amr yana taɗi da wasu sai suke cewa da Allah kuna iya zama guri ɗaya da manzon Allah ya ce ƙwarai muna zama guri ɗaya da shi kuma kuna iya musafaha hannu da hannu da shi ka ce kwarai muna musafaha da shi mu ci abinci tare suka ce wallahi in mu ne ba da mu bar annabi ya taka ƙasa sababan lantana da mu na ɗaukan sa ne akan kafaɗun mu sai yayi dariya sai ya ce ba ku sani ba ya ce akwai waɗanda sun rayu da manzan Allah su suka fi cancanta su ba da kariya ga manzan Allah amma sun rayu da shi Allah bai saka imani a zuciyarsu ba ba su iya taimakon manzan Allah ba sau da yawa mutum yakan yi burin abin da in ya samu kansa a wannan mawkifin ba zai iya ba shine abin da Huzaifa tubnul Yaman yake faɗa ma wasu yana ba su labarin Khandak yake ce musu ba zan manta ba ranar Khandak annabi ya fito da mayakan da za su yi masa rakiya muna zaune muna tafe wannan ya zo ya nemi uzurin ƙarya ya ce biyutuna aura gidajenmu ba da abin da damu ci ya ce mutane sama da ɗari wannan ya zo ya yi ƙarya annabi ya ce masa ba komai ya tafi ya ce gashi suna da ikon su taimaki manzan Allah amma suka ƙi taimakon manzan Allah suka yi munafurci wa manzan Allah annabi ya yi haƙuri bai tilasta musu su tsaya ba annabi ya ce ku tafi duk wanda ya zo ya ce ni gidana akwai damuwa waran ya fita ba annabi sai ce to an ɗauke maka ni ma har Allah ubangiji yake cewa afa Allahu anka lima azinta lahu Allah ya maka afuwa da baka musu izini ba da ka bar su an ce dole su fita dan a gane suwaye munafikai suwaye masu gaskiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kankan da kai irin na manzan Allah to sai dai a yi shiru kawai Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila haddasana wasulu bunu abdul a'la haddasana muhammad ibn fudayl an al-a'mash an anas bin malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz ash-sha'ir wal ihala as-sanikha fayujib ولقد كانت له درء عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم واصل بن عبد الأعلى يا بام لاباري محمد بن فضيل يا بام لاباري دقى الأعمش دقى أنس بن مالك قال يا شيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير أكن جيت من زن الله يزو أي وليمة كوكو أجيتشيش أبنتي abincin waina ne na alkama wal'ihala afsaniha da kitse wanda tsaban dadewa ta lalace kamar irin kitsen rago na sallah da da a ajiye har ta lalace to misalin wannan wal'ihala afsaniha da kitse wanda ya fara gurbata ya fara hamami fayujibu kuma manzon Allah ya je ya ci kuma in ya ci ba zai kushe abincin ba annabi ba a taba kawo masa abinci ya kushe ba la ya zummu zawaqan la yamdahu zawaqan wa la ya zummu baya gwada abinci ya ce daɗi yayi santi kuma baya zagin abinci wala qad kanat lahu dir'un inda yahudiyyin annabi yana da silke a gurin wani ba yahudi da ya bashi jingina fama waje da ma ya fukuha annabi bai biya wannan bashin ya karɓi wannan jinginan ba hatta mata sai da ya mutu abinci ne a gidan manzan Allah annabi da yi roƙo baya roƙo baya roƙo shi ya koyar ya ce karka roƙi kowa wa izatta anta fasta'in billah roƙi Allah halitta ba zai iya baka komai ba wallahi in ka dogara da halitta ka tabi roki Allah yau ka roki wannan gobe ka roki wannan gobe a'a akwai raunin da zai iya samun ka amma fa wanda suka kai wallahi duk raunin da ya same su ba za su iya roƙon ɗan adam ba duk raunin da ya same su ai Allah ya faɗa mana su lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa kar ka roki kowa in wahala yayi wahala ka daure kai sumut ka wadata da kanka shine mafi girman wadata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin wani hadisi yana cewa ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas wa asin ila jarika takun mu'minan wa ahibbu li nafsika lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman annabi yace ka ji tsoron Allah ka kiyaye haramun sai ka zamanto kai ne mafi bautan Allah ko baka kwana sallah in dai ka kiyaye haramun to kai ne a abadan nas ka yarda da abinda Allah ya baka na arziki sai ka zama mafi wadata duk girman kan da mutum da ya maka in baka roƙe shi ba sai dai ya yi makansa ina ruwanka da shi kyautata wa makwabcinka ka zama mumini sannan ka so wa mutane abin da kake so makanka sai ka zama musulmi ka zama haka annabi sallallahu alaihi wasallama silkensa yana gurin jingina a gumba yahudi ya auni hatsi hatsin da bai shige mudu goma ba domin ya toshe yunwan gidansa har annabi ya yi wafati bai biya kuɗin ya karɓo silkensa ba ga sahabban sanan da suke iya ɗauko abin da suka mallaka na duniya gaba ɗaya su bashi su ce yanzu ba ni da komai a duniya sai Allah da manzan Allah ka yi ƙodugo ka fasa dutse ka yi kwasan kashi kai ka yi tonar rami da tonar rijiya ya fi maka alkhairi akan ka je kana roƙon mutum roƙo ya fi maka alkhairi saboda in ka roƙi mutum ka zubar da ƙwarjininka ka zubar da ruwan fiskanka gobe in ka so sai ya rufe gidan shi in yana ganinka da daraja sai ya bar ganinka da daraja sai dai idan ta zama ba makawa ba makawa sai ka roƙa bisa lalura amma ba ka bai da ita sana'a ba wanda ya mayar da roƙo sana'a to kaskanci kan ya same shi kenan Allah ya raba mu da roƙo Allah ka sa kar mu je mu tsaya a kofan halittunka Allah ka wadatar da mu da kai ga barin waninka Allah ka hana mu kwankwasa kofan kowa sai kofanka Allah ka hana mu dogara da kowa sai da kai Allah ka sa kar mu nema a gurin kowa sai kai Allah ka sa duk abin da ake nema kafin mu nema ka kawo mana cikin sauki masu bayarwan Allah ka tirsasa su su zo su bamu ba sai mun je mun musu mun duka musu ko mun yi kwarama gurin su ba albarkan manzan Allah kuma Allah dai iya haka Allah ya sa mu dace shine yace walaqad kanat lahu dir'un inda yahudiyya annabi yana da silke inda yahudiyin annabi yana da jinginan silke da ya bayar abun ba yahudi fama wajada ma yafukuha hatta mata sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama bai toshe wannan bashin ba har sai da yayi wafati aka biya ba yahudan aka karbo silken Allah ya kara ma annabi wasila da fadila حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الجفري عن سفيان عن الربيع بن صبي عن يزيد بن إبان وبن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله على ركس وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Mahmud ibn Ghailan Abu Dawud al-Jifri ya bamu labari daga Sufyan ibn Rabi bin Sabi daga Yazid bin Aban daga Anas bin Malik kala ya ce hajja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hajji ala rahalin rassin akan abun hawa wanda abun hawan shimfidin da yake kansa shimfiɗin gaba ɗaya ba zai shige dinare hudu ba sai annabi ya ce ya Allah ka karɓi wannan hajji ka sa hajji ne mabururan wanda babu riya kuma babu neman wani ya ji ya ce na yi har yanzu dai yana nuna mana tawabi'un manzon Allah wajen abin hawa da gudun duniyan manzon Allah wajen abin hawa zai hau abin hawan da dagaci ba zai hau ba amma shine shugaban duniya ga baki ɗaya aka ce sayyiduna umar lokacin da khalid bin walid ya buɗe kudus bayan ya buɗe kudus sun ki su bayar da makullin kudus ma'ana lokacin da futuhat suka kai har zuwa kudus sai waɗanda suke rike da makullin kudus suka ce ba za mu ba da makullin ba akwai sifan wanda aka ce mana shi zai karɓi makullin sai ya zo za mu ba shi Khalid bin Walid ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sayyidina Umar ya ce ya Umar nayi kaza nayi kaza saboda haka ina son ka zo ka bude kudus da kanka sun ce ba za su ba da ki ba sai mai sifa kaza da kama kaza da kama kaza Sayyidina Umar ya taso ya zo ya zo rigan Sayyidina Umar a yayyage an yi dinki a yayyage an yi dinki Sayyiduna Khalid bin Walid yake ce ai kafin a je gurin taron da za a karbi ki din a haɗu da su ai sai a je ka canja kaya ka shirya annabi sai sayyidina umar sai ce nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam wa idza tagayna al izzata min ghayri al islam huwa matabtagaina al izzata min ghayrihi azallana Allah mu mutane ne da Allah girmama mu da musulunci in muka nemi daukaka ba tare da musulunci ba Allah sai ya kaskanta mu haka sai na umar ya fita tufafinsa yana yayyage wani yanki kuma an ɗiɗɗince wani yanki to lallai mutum ya san cewa izza a duniya ba shi bane mubahati da kuɗi da kaya da dukiya da motoci izza a duniya shine ka wadata ga barin hannun abin da yake hannun mutane izza a duniya shine ka ci halal kar ka ci haram izza a duniya shine ka sadaukar da rayuwanka dan taimakon al'umma izza a duniya shine ka dawwamar da ambatanka bayan shekara dubbai ana tunawa a ce an taba yin wani mutum da yayi ma al'umma kaza amma ka zauna daga cikin ka sai ƴaƴanka sai gidanka sai motocinka wannan kayi rayuwa ne shekeke wanda idan ka mutu shikenan ka zama ahadisu samiru sahari labarin da bara ma a iya tuna labarin ka ba ma Allah ya sa mu dace za mu tsaya a nan dama mun fara karatun lokaci ya ƙure wancan satin na ba da addu'a kuma ya zamanto a ciki ko karatun ba su yanke ba to zan maimaita shi a wannan satin insha Allah wancan addu'an da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ji sahabinsa yana karanta wannan addu'an. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manzon Allah ya ji sahabinsa yana karanta wannan addu'a. Annabi da ya waiwaya sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi laqad da'a bismillahi al-a'zam allazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta annabi yace na rantse da wanda rai ne yake hannunsa annabi ya rantse yace wannan da kuka ji yayi addu'an nan yayi addu'a da ismul a'zam wanda in an roki Allah zai bayar kuma in an nemi tsarin Allah zai tsare kuma in an nemi amsawan Allah Allah zai amsa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد saboda haka mu rike shi addu'a ne mai sauki mu rubuta mu ajiye muna roƙon Allah musamman a halin da ake ciki Allah ya ba mu dauki ya ba mu mafita albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah